بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء آيال لود المرسلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن ذكر الحديث كلام الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد يا أخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a kamar da muka saba yau goma ga watan tara hijiran annabi sallallahu alaihi wasallama tana shekara 1445 daidai da wato 20 ga watan uku 2024 gregorian calendar za mu ci gaba da karatunmu na alburani mai tsarki a wani masallaci mai albarka na kofar gidan mai gima sarkin damma har yanzu muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul hijir inda allah maɗaukakin sarki yake ba mu labarin wato kenan mutanen annabi lutu alaihi salatu wassalam a lokacin da allah maɗaukakin sarki ya aika musu da mala'iku suka biyo da wurin annabi ibrahim alaihi salatu wassalam suka ba shi usharar jan za su je su halaka mutanen annabi lutu saboda taurin kansu da kuma alfasha da suke aiwatarwa amma za su toge gidan wato kenan annabi lutun kansa amma a cikin gidan nasa kuma za su toge matarsa saboda ita ta bi kabilan ta da haka ba ta bi annabi lutun alaihi salatu wasalam ba to yanzu wayannan mala'iku da suka zo bakin annabi ibrahim sun gama basa bisharin da za su yi za su kama hanya su yanzu za su tafi garin annabi lutun sannan kuma Allah madaukakin sarki sai ci gaba da ba mu labarin yadda abin ya faru yake cewa bismillahir rahmanir rahim falamma jaa ala lutin mursalin a lokacin da manzannin nan suka zo ma iyalan annabi lutu alaihi salatu wassalam bayan sun bar gurin annabi ibrahim kenan to mu ji malam
قال إنكم قوم منكرون
da suka je suka same shi kala sai annabi lut alaihi salatu wasalam ya ce musu innakum lalle ku wayannan baki da kuka zo mana qaumun munkaruna mutane ne wanda yake wato kenan ba mu fahimci lamarin ku ba ba mu gane lamarin ku ba don haka dole ne hankalin mu zai tashi to mu je قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون قالوا سواء ان ملائكو suka ce masa bal karka da ba haka bane bar wannan magana cewa mu mutane ne wanda yake ana inkarin mu wato ba a fahimce mu ba a mu mutane ne wanda yake sanannu a gare ka a takaice ba dai mu mala'ika ne kuma bari ka ji wata ji'ina ka bi makanu fihi yamtaruna mun zo maka da abin da mutanen ka suka kasance suna wato kenan shakku a cikinsa ka gaya musu gaskiya su bi Allah akwai sakamako na aljanna da Allah bada kutu zarki ya tana da musu da rufin asiri a gidan duniya sannan in sun bi akwai sakamako na wuta da kuma tashin hankali a gidan duniya wanda Allah bada kutu sarki ya koya ya alkawarta musu to wannan lamari ba sai da shi ba domin suna ganin cewa ba gaskiya ba ne lahirar waye je ya gano aljannar waye ya sama da ita wutar mawa za a yi kuma ya za a yi ma a ce su kaɗai kawai za a sa a wuta da haka suna shakka a cikin wannan da haka suka ce bi ma kanu fihi yamtaro mun zo maka da abin da suka san cewa da gidan suna shakka suna kokonto a kansa to ba ta yi naka وأتيناك بالحق وإنا لصادقون الله بارك فيك da yake sai suka ci gaba da ba su labarin suka ce masa atainaka bil haq tabbas mun zo maka da gaskiya mun zo maka da gaskiya karin karfafa gwiwa akan tauhidi sannan kuma mun zo maka da gaskiya tabbas cewa wayannan mutane kwanan su ya kare wa inna la sadiquna kuma lalle tabbas wallahi mu abin da muke faɗa maka wato kenan gaskiya ne to guje فاصرف أهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون
الله مدوكاكي زكي يتي wayannan malaku sai suka ce ma annabi lut fa asri bi ahlika bi kita'in min al-layl yanzu abin da muke so da kai shine ka yi tafiya da iyalanka wani yanki na dare in an ce isra ana nufin wato kenan tafiya da daddare subhanan lazi asra bi abdihi lailan min almasjidi min almasjid alharami ila almasjid alaqsa alladhi barakna fihi ay tafiyan dare ne annabi sallallahu alaihi wasallam ka tafi da shi daga makka wato kenan zuwa kudus shi yasa ake ce masa isra'i to yanzu ga wani sabon isra'il kuma suka ce asra bi ahlika ka yi tafiyan dare kai da iyalanka ma'ana ku fice a cikin wannan gari biki tsa'in minan laili wani yanki na dare da an kwanta kamar za a yi bacci to ku zare jikin ku kama hanya ma ku bar guri sannan bayan sun tafi ko wad bi adbarahu kai kuma ka bi bayan su ma'ana ka sa su a gaba ku tafi abin da yasa aka ce ka bi bayan su ko kuma ka sa su a gaba su tafi saboda wata kenan ka tabbatar cewa sun tafi domin akwai matsala akwai matsala yawwa a tabbatar cewa sun tafi idan ba su tafi ba akwai matsala shi ne abinda wata kenan masu economy suke cewa pdc ko plan do and check duk abinda aka tsara shi ake so da wani hadafi ake so a cimma nasara da wani abubuwa guda uku ana so su tabbata pdc plan do and check yawa yanzu plan inda suka yi shine za su bar gurin da dare da zarar lokacin yayi shine su kama hanya shi kuma nasa ya tabbatar cewa eh haka ta faru ko business zaka yi kana bukatar strategic planning bayan kai strategic planning kana bukatar ka aiwatar da shi domin kai ka tsara komai da komai zaka yi amma yana rubuta takarda daidai ki da baka yi ba amma ka zo ka yi implementing sannan kuma kai cikin ka tabbatar cewa abin yana faruwa yana tafiya yadda yake kamata inda aka samu matsala maza maza a gyara to yanzu an ce masa lalle ya pdc plan do and check to da haka ka bi bayan su don ka tabbatar sannan wala ya tafi minkum ahadu kada mutum daya a cikin ku ya kuskure ya waiwaya kada mutum daya kuskure ya waiwaya a cikin ku mana kar ku waiwaya kada ku waiwaya a nan idan maɗauke shi a zahirinsa shi ne idan sun fita sun sa gaba babu waiwai wanda shi ne zahirin abinda ayan take nufi to amma abinda wasu malamai suka ce shi ne ana musu hani ne kar su tsaya suna waiwaye saboda waiwaye yana rage tafiya ana son maza maza su tafi in ka tsaya kana waiwaye kana tsaya kana lallekawa ka yi gaba kaɗan ka tsaya ka waiwaye ka leka yana rage maka gaggawar tafiya yau ko kuma abinda ake nufi shine kar sai shakku a cikin wannan labar su kama hanya su ta tafiya su ta tafiya su tafiya wa mudu sannan ku shuɗe mana ku bi ku ta tafiya ku ta tafiya ku ta tafiya haifu tu'maruna inda wata kenan aka umurce ku an ce muku ku fita ku tafi guri kaza to anan za mu iya fahimta abubuwa da yawa na addinin musulunci na farko da mu fahimci matsalar ko da menene a tsari na addini ko na duniya in ka tsara yadda za a yi to ka tabbatar ka bibiye shi ka tabbatar ka tashi aiki ka tabbatar kuma ka bibiye shi sannan idan umarni ya zo shi daga wanda yake masanin al'amari to a nan ne wato ganin cin nasara take yanzu misali bature ya yi mota sai ce motar nan kar ana mata kaza ga yadda za ana yi to a wajen kokarin implementing abin da wato kenan ya umurta an fi cin nasara a rayuwar motar ballantana kuma ubangiji wanda yake masanin komai da komai ya turo mala'iku sun ce musu ga yadda za su da haka idan wani su ya kuskure wani guri daban matsala za ta abina annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya qaumi alaikum bil jama'a fa inna ma ya'kulu dhi'bu min al-ghanimi al-qasiyata na hore ku da ku zauna a cikin jama'a akwai da ta ware gefe to ita kura take ci kullum kana cikin jama'a jama'atu rahmatan ko yawa amma in ka ware gefe ko psychologically zaka ga wanda suke isolated din kawo kansu sun fi samun psychological defect saboda ba su da wanda za su tattauna yanzu ka zaka zauna da mutane ku yi magana akan matsala ta addini ko matsala ta rayuwa ko matsala ta menene kakan samu wani certain relief a cikin zuciyarka amma in ka zauna ka zama isolated to za ka yi ta accumulating tunani ne problem problem problem problem problem kuma babu solution babu kuma abin da zai sace maka wannan to saboda haka wato zama a cikin al'umma wato kenan yana da muhimmanci to mu je ba
إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقضوء مصبحين
الله مرة كنت سلكيتش وقضينا إليه mun yi hukunci zuwa gare shi asalinsa kenan amma ma'anansa shine wa auhaina ilai mun yi masa wahayi ashe wannan annabi cewa zalikal amra wannan lamarin akan wannan lamarin muka yi masa wahayi abinda muka yi masa wahayi shine cewa annadabir hawala da qaumi tushen waɗannan mutanen zuriyar waɗannan mutanen a bar yankewa ce wato kenan musbihina wato kenan da asuba mun yi masa wahayi cewa za a yanke su kuma yadda a cikin wata aya yake cewa fa quti'a dabil qawmil ladina zalamu sai aka yanke tsatsan mutanen da suka zalunci kenan yanzu idan azaba ta zo ta garin gaba ɗaya za a halakar da shi ko idan aka halakar da shi mazansu da matansu yaransu da kananan su yake nan so gaba da an yi sami ne din su ba za a sake samun wani tsatso daga gare su da kuma to hakan nan Allah madaukakin sarki ya hukunta me yasa saboda wato kidan saban da suka yi an ce musu ga yadda za a yi suka ce a su ba haka suke so ba suka fi tsarin da suke so tsarin da suke so kuma babu wato kenan wato kenan shirya a cikinsa shine suna bin mazaje maimakon wato kenan mata da Allah madaukakin sarki ya halatta musu kuma kaga wannan ya saba ma tsarin rayuwar dan adam a ce dan adam namiji yana bin namiji dan uwansa mace tana bin mace dan uwanta to za a tsarin da suka dauko din dama can tsari ne na yankewa wato kenan tsatsan ƴaƴan adam dan namiji yana bin namiji shi za a yi mace tana bin mace shi za a yi ɗauke to haka kuke so to sai aka gaggauta musu aljaza'u min jinsil amali saboda haka za ka gaggauta masu cewa za a yanke da musbihina da asubar yau yau din nan dare ya yi to asuba za a wata kinan yanke ta to muje وجاء أهل المدينة يستبشرون
a lokacin da wannan mala'iku suka zo sadam garin annabi lut sai zama na kan cewa sun zo a siffar mutane samari matasa don haka suka mutanen wannan garin da suka gansu sai suka zo su wato kenan mustafshiri na ko? eh? yastafshiruna suna bushara a junansu suna wato kenan murna a junansu suna wato kenan nuna wato kenan sun ji daɗi ga maza sun zo samari yara matasa don haka yau kaka su targa ta yanke saka kenan ta haka suka sai har gidan annabi ne su ce yau fa mun ganka da baki fa to yau fa a shirye muke fa kaga shi ko hankali sa dole zai tashi saboda su suna mutunta baki ba za su yi sha'awar a ce ba ko ya zo gudan su kuma wata kinan an walakanta shi ba to mu je قال إن هؤلاء بيتي فلا تفضحون da suka zo ya tara su a gefe ya ce musu zo ku zo ku zo ku zo inna ha'ulai lalle waɗannan mutanen daifi baki na ne ai daifu muka ce za a yi amfani da shi a singular da plural da dual da feminine gender da masculine gender duk gaba da ko kaga ce daifi bai ce duyufi ba bai ce kuma abiyafi ba yau sai ce inna ha'ulai daifi waɗannan baki na ne dan me za ku zo kuna mun abin abin nan falatar da dan Allah kar ku kunyatar da ni mutane sun zo guri na kuma ku zo ku ce za ku zo ku neme su da wannan mummunan abu baki ba san hawa ba ba san sauka ba wannan matsala a garin nan ne duk duniyar nan ake yin ta walatar da duni kada ku kuskura wata kini kuke za ku kunyatar da ni ai ba ku kyauta samun ba ai ma'ana falatar juluni kada ku sa na zama wato kenan na kaskanta jikina ya yi sanyi na faɗi ba nauyi don allah kawai kuma haka to mu je واتقوا الله ولا تخزون wataƙullah ku ji tsoron allah maɗaukakin sarki wala tuksuni kar ku sanya ni a cikin wato kenan kunya in an ce alkhiziyu yana nufin kunyata ko kuma kizlan yana nufin tabikewa to ko ma menene kar ku sa da zama na tabike kar ku sa da zama wato kenan na shiga cikin kunyata a ce baki sun zo guri na kuma ga wani matsala ta same su to da Allah da annabi kar ku yi min wato kenan wannan walakanci ba na son wannan da haka sai ya ja kunna su to mu je قالوا أولم ننهك عن العالمين qalu sai suka ce wa annabi lutu alaihi salatu wasalam awalam nan haka ashe ba mu hane ka bane an tadibi ahadin kar ka sake karban bakuncin kowa li'anna nuridu minhu al-fahishata saboda tabbas mu muna da bukatar alfasha tare da su ba mu hana ka bane eh anil alamin ai mun hana ka karka karbi karka karbi bakuncin mutane kwata kwata kana son ka a zauna lafiya da kai to karka karbi bakuncin mutane don yin ka karbi bakuncin mutane to muka dauka zo za mu zo mu nemi wannan mutane ko sun so ko so ba ko da karfi ko da yayin ne ba da da haka abin da suke gaya musu kenan din wa kanu yaksiduna bi filihim al garaba guraba suna nufin wata gidan za su aikata abin da suka ga dama da wa'annan bakin saboda haka kar ma wata gidan ya abin ai shi ma ya yi taurin kai tunda mun hana shi amma kuma haƙƙinsa ne fa ko ba gidan wasu ya kai su ba ba kuma gudun wani suka je ba gidana ne suka zo baki na ne ko ba bakin ku ba ashe ba da haƙƙi a cikin wannan al'amari eh ya zama kamar amerika kenan ko yawwa duk abin sabon Allah suna yi ganin wani shine hakkin su to muje قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين قال سي النبي لوط عليه الصلاه والسلام yace musu haula'i wayannan matan banati ƴaƴana ne ku ɗebe su mana in kuntum fa'ilina in kun kasance ku masu aiwatarwa don me za ku zo neman maza don me za ku ga mata ‘ya'yana ku ji ku abin nan da ebe su mana nan yana saboda yi dogon bayani kaɗan ko kuma gajeren bayani a kai saboda akwai shigohi guda biyu da za su iya shigowa a cikinsu na farko idan annabi lutu baya son mutanensa su yi amfani da maza ‘yan uwansu sai shiga ‘ya'yansa mata kiran kamar ya hana wani fashen ne ya koma kan wata fasha haka ne yawwa don haka ba wannan ba zai zama shine abinda wannan ayar take nufi ba ko kuma ba zai zama shine abinda wato kenan annabi lutu yake so ba amma mustashriku suna amfani da wannan damar su nuna cewa annabi lutu ya ba su dama a mutanen su je su yabi mata su je su yabin da su ga dama mata su yi da maza kaga wanda ya fasara alkur'ani da wannan ya zalunci alkur'ani don haka abin da yake nufi shi ne ku je ku aure su yawa sannan banati da ya ce tarihi ya nuna annabi lutu a wannan lokacin ya'yansa kwaya biyu ne mata in sun tsananin wasu ruwayen ta nuna uku ba su wucewa su kuma gayyan samarin gari ne don haka kenan ashe ba ma ya'yansa na cikinsa yake nufi ba matan garin yake nufi domin duk wani annabi uba ne a mutanen gari don haka matan gari duka 'ya'yansa ne matansa kuma iyayen mutanen garin ne wa azuwa juhu kuma hatuhu yau don haka du mutanen gari matan annabi imominsu ne du annabi kuma 'ya'yan gari 'ya'yansa ne to sai ce to ga 'ya'yana mata ku je ku aure su mun gane wannan ma'anarsa shi da ku je ku aure su ya fi muku zaman lafiya ya fi kwanciyar hankali shi ne abin da wannan ayar take nufi sabanin yadda oriental da suke fassarawa shubuha ta biyu a kan wannan shi'a suna amfani da wannan wajen halatta namiji ya nemi matarsa amma ta dubura saboda ai waɗannan mutane suna neman maza ne ta duburarsu don haka sai ga lodi ya ce haula ibanati kuna taro lakum ga 'ya'yana mata ku je ku yi amfani da su ma'ana za ka iya amfani da matanka ta dubura mun fahimci wannan to wannan ma ba haka ake nufi ba qur'ani abin da yace fatu harsakum annashitum ai nisa'ukum harsun lakum fatu harsakum annashitum wa qaddimu li anfusikum kaga wannan ma akwai ta shubha da abin nan ai matan ku gonakin ku ne ku zai ke mu gonakin ku ta inda kuka ga dama sai suka ce ku kaga wannan mata da tabbatar da wancan amma sun fasa fahimtar cewa inda aka ce matanku gonar ku ne inda ake shuka nan ne gona inda iri ake shuka shi ya tsoro ya fito nan ne gona saboda inda za ka je ba za ka shuka ba zai tsoro ba gona ce ba gona wacce saboda wanda zai ke ma matansa ta dubura da wannan tawilin to hakika ya mummunan fahimta a alkur'ani ya kuma wato kenan karya abin din abin Allah mada kuma yake ce har sallakun gonakin ku ne ka je ka shuka a cikin gonarka inda in ka shuka zai tsoro a samu amfani yau da haka za ku zake mu wata sai ku zake musu da inda za a iya samun da wato kenan a sakamakon wato abin nan saboda haka wannan ma yana daga cikin wato kenan shubuhan da suke damfar da wannan aya wallahu ta'ala ala to mu je لأمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون
Allah madaukaki zai ce la'amruka ina rantsuwa da wato kenan rayuwarka rayuwar wa kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda da yawa daga cikin malaman tafsiri suka faɗa Allah ce ina rantsuwa la'amruka ai bi hayatika ina rantsuwa da rayuwarka innahum lafi sakaratihim lallin su mutanen makka suna cikin magagensu ya amabuna suna baganiya su buga can su buga can su rasa ganewa ina ne ma inda ya kamata wato kenan su fuskanta alkadi abubakar ibn al-arabi yake cewa malaman tafsiri sun yi ijma'i gaba daya anan cewa Allah maɗaukacin sarki da ya ce la'amurka ya ratse da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ne wannan ko ba don koyar saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallama da ke nan ko wata kina tsakankanin sun haka Allah ya ce ya ratse da rayuwarsa mun fahimci wannan al'imam al-qurtubi ya ce alkali iyar shi ma ya yi wannan magana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ratse da rayuwarsa saboda girmamawa a gare shi da wato kenan sauransu to wasu malamai suke cewa wannan magana idan za mu ɗauke ta a can cewa allah ya rayuwa da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ne ta zama kenan jumla etarabiya tunda yanzu magana annabi lutu ake kuma magana annabi lutun ba ta yanke ba don haka me zai hana a ci fasara ta da cewa la'amurka da rayuwar annabi lutun ake yi inda idan daukakawa ne sai suka ce allah ya tsaye da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda duk abin da allah maɗaukaki zai rantsa da shi abu ne wanda ke mai daraja sai ce eh tabbas haka ne amma annabi luda shi ma annabin allah ne kuma shi ma wato kenan mai daraja ne kuma idan wannan aya allah maɗaukakin sarki ya rantsa da rayuwar annabi lutu ne ba zai rage komai a darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ba bilhassali ma darajar da allah maɗaukacin sarki ya bashi allah maɗaukacin sarki zai ninka ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ma fiye da hakan nan to haka suna ganin cewa ba sai lalle an dake shi a matsayin jumla ya itiradiyya ba a a jumla ce wadda ta taho a cikin wata kenan siyaki mun bayyana wannan wasu kuma suke ganin cewa idan inda kaji allah maɗaukacin sarki ya rantse wato kenan da yake la'amurka na rantsa da rayuwarka ai ma'ana na rantsa da mai gudanar da rayuwarka ce saboda duk inda kaji Allah madaukakin sarki ya rantsa da wani abu to yana rantsuwa da ubangijin wannan ne kamar yadda ce wa shamsi wa buhaha Allah ya rantsa da rana ya rantsa kuma da hantsin da ranar take kawowa ai ma'ana ubangijin rana da ubangijin hantsin wal qamari idza talaha Allah ya rantse da wata ai ma'ana ya rantse da ubangijin watan mun bayyanci wannan saboda haka yake watini wa zaitun duka Allah bada kuma tarki ya rantse da ɓaure ya rantse da bishiyar zaitun da sauransu to duka wa'annan idan kuma sun zo amma kuma still akwai special concern da Allah madaukakin sarki ya ma abin da ya rantsa da shi ai daraja ta musamman da ya ba wa ya rantsa ya bai wa abin da ya rantsa da shi din saboda da bishiyar tin da bishiyar zaitun da kuma ashamsu wal qamar din da sauransu duka Allah madaukakin sarki ya ba su wani daraja na musamman saboda shi in ya ga dama yana rantsewa da wato kidan abin da ya ga dama ne mun fahimci wannan sin wasu malamai suke cewa idan har Allah madaukakin sarki ya rantse da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam mun dawo kan malaman farko kenan ya rantse da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yana mana isharar da ma za mu iya haka za a iya rantsewa da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma a nan wasu suka ce to shi shi kadai ne ake amfani da shi a haka ba za a yi a wani ba bil hasali ma suka ce kalmar la amruka ba a yi rantsewa da ita sai ma annabi sallallahu alaihi wasallam kadai amma kuma malaman luga suka ce a'a ba haka ba saboda dama wannan alkur'ani allah ce kur'anin arabiya ya sauko balarabe ne sannan kuma wannan haza ma ka haza haza hazihi adatan jarat alaihi al-arab qabla al-islam wa ba'dahu wannan al'ada ne da laraba suke a kasu su suna iya rantsuwa da irin wannan ɗin tun ma kafin wato kenan addinin musulunci ya zo shi misali na biga tuzubiyani yana cewa la umri ma umri alayya bi hayyin laqad nadaqat laqad nadaqat butlan alayya al-aqari kaga ya faɗi la umri ya ce me yana rantsuwa da rayuwarsa ko kuma mahalicin rayuwarsa sannan ɗarfat bin abd yake cewa la amurka innal mauta ma afta alfaka laka tsibirin murka wasu liyahu biliyadi kaga ɗarfat bin abd shi ma ya yi wannan can ya ce la umri wannan ya ce la amurka sannan wani daga sai yake cewa ayyuhal munakihu surayya suhaila amurka allahu kaifa yaltaqiyani yanzu yace amurka allahu shi ma anan ya faɗi wannan magana sana akwai wanda yake cewa idza radiyat alayya banu kushairin la amrullahi a'jabani ridaha barka kanat al-arab tajri ala hadhihi al-'ada kuma alqur'ani ba larabi ne don haka ya sauka da irin wannan kalmomi din don haka babu dalilin da zai zama wato kini ya sa an wato kini ci ba za a iya amfani da wani ko a waƙoƙi na larabawa ko kuma a cikin maganganunsu na nasaru makamantan waɗannan abin ba sannan mai magana a baya kwanakin baya cewa akwai abubuwan da ya kamata a yi rantsuwa tun da la'amurka kamar rantsuwa ne akwai abin da wani haƙƙin allah maɗaukakin sarki ne akwai abin da mu ya halatta mu zama mun rantse da shi akwai kuma abin da bai halatta mu zama mun rantse da shi ba mu an mana restriction cewa in za mu rantse to mu rantse da Allah madaukakin sarki ko idan za mu rantse mun kana halifan bali halin billahi wanda yake zai rantsuwa to ya rantse da Allah madaukakin sarki in ba zai rantse da Allah ba auliya su ko ya shuru to sai ya shuru kawai sai ya zama wato kenan bai rantse din ba saboda idan yana ce sai rantsa da wani abu dole sai ya yi wa kansa tawilin da wannan tawilin ba dole ne ya zama wata kenan masu ba to mu je malam wa kazatuhum sayhatu mushriqin
Allah barkatu da ke ce wayannan malaiku sai suka je su da suka je su wayannan mutane sun zo su suna magana cewa lalle lalle annabi lud ya ba su dama su je gurin wannan mutane shi kuma annabi lud alaihi salatu wasalam bai ba su wannan damar ba ana ta wannan cece ku can har ya zuwa lokacin da asabar ta zo ta sauda ka da asuba sai Allah madaukakin sarki ce akazatu musaiha sai kara wato kenan ta kama su sai jibril ya yi musu kara mushrikina wato kenan suna masu asuba a lokacin an an ce waqatul ishraq shine lokacin da ku dab da rana za ta fito kenan kaga kamar mu anan ne kamar mu masallan asuba daidai wannan lokacin sai Allah madaukakin sarki ya kawo jibril ya yi musu wata irin karar da ba su taba jin ta ba hankalin su wato kenan ya tashi to mu je فجعلنا آليها سافلها وأمدرنا عليهم حجارة من سجين Allah madaukakin sarki ce bayan haka ta faru ko ja'alna aliya safilaha sai muka sa saman garin ya koma kasan garin ma'anan wannan shine sai aka ciccibo garin haka daga sama daga ƙasa aka dago garin kakkaɗin za to fafe shi aka dago shi sama sai da ya sama kamar da abin da sai yara suke kokowa ko nan daga mutum ya ce sai da na nuna shi a Allah tukusan to haka ne su ba aka daga su sama sai da aka nuna su a Allah sassan sai aka sa suka koma wata kenan aka kifo da su aliyaha safilaha saman da aka daga aka juyo yanzu kuma shi zai koma wata kenan kasa kenan ko bayan wannan amtarna alaihi hijaratan sai muka musu ruwan wato kenan dutse min sijilin wanda yake soyayye daga yumbu an samu yumbu an soya shi a wuta ya yi karfi sai zama shi ne aka zo aka jance ba musu kamar yadda allah madaukakin sarki ya aiko ɗayarin ababil suka zo da wannan abin suka zo suka jijjifa a giwayen abrahatul ashraf to da aka karshen mutanen wato kenan sodom kenan daidai lokacin kuma annabi lutu da shi da mutanensa har sun isa wurin da annabi ibrahim ya masa alkawari ce mu haɗa guri kaza wani guri ana kiransa yake don muje إن في ذلك لآيات للمتوسمين Allah madaukaki zarki ce inna fi zalika lalle tabbas a cikin wannan la'ayatin wallahi akwai ayoyi ne mutawassimina ga mutanen da suke wato kenan a mutawassimin in an ce sima ana nufin alama kace sima hum fi wujuhi min asar sujud mutanen da suke da special alama a jikinsu wadda take ba su tantancewa tsakanin abu da zahirinsa da abu da zai shiga cikin matsala da ta shiga har cikin badininsa kamar yadda Allah ba da gizi si ma famin asar su jinko yawa in ka ga momini za ka iya tantance shi akwai alama alamar ita ce ne alamar sujada yawa duk inda ka gan shi baka taba ganin sai yana sallah ba ma za ka ja jikinka wannan momini ne saboda akwai wata alama ta musamman ko yau ka gan shi za ka iya wato kinan tantance shi to wasu malamai suka ce a'a abinda ake nufi da wato kenan almutawassimin shine wato kenan almutafakkirin mutanen da suke da tintintini suke da kaifin basira wanda suke very sharp mutanen da ko kuma almutafarrisina mutanen da suke da abin da ake kira alfirasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillahi jama'a ku kiyaye firasa ta mu'mini domin mumini yana kallo da hasken Allah madaukakin sarki saboda haka mumini da ya ga abu zai iya abin nan wato kira akwai mutane sun kasu kashi biyu wayansu zahirin abu suke gani kawai wayansu kuma bayan zahirin suna iya hangen wani abin da ka iya faruwa bayan zahirin in sun ga mutum za su iya fahimtar cewa zai iya zama mutum nan mai matsala ne ko zai iya zama wani mutum mai alheri ne ko zai iya zama mutum wato kenan mutumin kirki ne sayyidina umar ya ga malik bin ashtar a cikin mutane ce wannan kuma fa ya tsaya kalle shi sa sama da kasa sake kallon sai ce wannan fa aka ce malik bin ashtar kenan ya ce wannan akwai akwai matsala wata rana sai ka ji ya zama fitina a al'umma musulmi kuma haka ya faru bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana daga cikin mutanen da suka yi rubuta ta hanyar hana zakka da kuma wato kenan wa halzuka mutane akan su ibin musulunci wanda karshen ta dole su da aka yaki da shi amma sai ta wani na su cewa akwai matsala wato kidan ta tare da shi zai iya abin nan daga cikin malaman da suka gabata za ka samu akwai wanda suna zaune sai wani mutum ya shigo su su biyu sai ɗaya ce kai wannan kafinta ne ɗan ya ce a'a wannan makeri ne bin mujarradin ru'uya sai ka tura wani sai ya tambaye shi ya kace masa malam kai kafinta ne sai ya ce kuntu najjara walakin nan ana ana haddadu ya ce da ni ɗin kafinta ne amma yanzu ni makeri ne kaga kenan wayannan malamai guda biyu dukkansu babu wanda bai dace ba dangane da wata kenan al'amarin wannan mutumi ne babu wanda bai dace ba mun gane wannan babu wanda bai dace ba akan wannan an yi riwaya cewa jundubi bin abdullahi albajali annahu ata ala rajulin ya karɓar qur'ana ya zo ya samu wani mutum yana karatun alƙwarar shi jundubi bin abdullahi albajali da ya gan shi yana karatun alƙwarar ya karɓar qur'ana fawa kafa sai tsaya ya kalle shi sai saurari karatun nasa da ya ga je karatun nasa sai ya ce masa man sama'a sama'a Allahu bihi wa man ra'a ra'a Allahu bihi duk wanda yake karatu dan aji a yabe shi ranar lahira Allah zai sa a yi masa wannan a faɗi magana dan ya ji kuma akasinta zai za ta fara kansa wanda ya yi dan riya Allah maɗaukacin sarki zai masa riyar ranar lahira ma'ana za a nuna masa aljanna sannan kuma a yi masa dandoliyo ba zai shiga aljanna din ba sai muka ce masa a aka annaka arata bi hadaraja wannan magana kamar kana bijirar da ita a wannan mutumin ne sai ya ce kwarai da gaske inna hadha yaqra'u alayka alquran al-yawm wannan mutumin da gashi yanzu yana karatun alqur'ani wa yakhruju gadan haruriyan amma zaka ji abin da zai faru wallahi zai koma cikin haruriyawa haruriyawa sune wata kenan kawarici zai zama kawarici kuma sai gashi ya zama jagora mai karfi a cikin hawarijawa wanda suka zo suna yakan sayyidina ali radiyallahu anhu suna yakan musulmai suna kashe mu'minai ta ko ina aka so kare rayuwarsu sai zama wata daga cikin haruriyawa mutanen katari bin kuja da shabibu shaibani to sai zama duk mutanen su ne kaga bawon Allah da ya ganshi amma bi mujarrabin ru'ya Allah madaukakin sarki wato kenan a ya fahimta da shi dangane da lamarinsa an yi warwa ce imamu sha'abi ya ce ma dawud al'azadi wayo marihi lokacin suna jayayya da shi sai ce masa innaka la ta mutu hatta ta kuna fi ra'asika hatta tukuwa fi ra'asika suna magana da wani suna musu akan matsalar ajiyar cewa wallahi ba za ka da duniyar na makannan naka sai an kona shi haka kuma ya faru da wato kenan wata ginin wannan bawan Allah aka yi faru da shi Usman bin Affan an yi riwaya daga gare shi sayyidina Usman fa yana cewa anna Anas bin Malik dakhala alaihi wa kana qad marra bisuki fa nazara ila imraati Anas dan Malik ba sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam bane ya tafi wata kasuwa yana tafiya sai ya ga wata mace sai ya tsaya ya sake kallon ta na biyu sai ya wuce bai sake wani abu bayan wannan da ya ganta nan da ya dan sake kallon ta nabi sai tafiya wasu yana shigowa masallaci sai Usman bin Affan ran sai mun gubaci ya ce masa haka kawai mutum ya zo da ido wanda yake akwai alamar zina a jikinsa yana fada yana abin ana sai gane cewa da shi ake kuma ya san inda matsalar take ya san inda matsalar take saboda haka Allah madaukakin sarki ya sa irin wannan firasa a muminai a wurare da dama a wurare da dama kuma ana ganewa in ka duba tarihin artagorn wanda suka kafa daular usmaniya akwai lokacin da suka kama wata kasuwa da za ta zama senta a gurinsu wajen kafa daularsu wani sarki tekfur daga cikin kafirai ya zai zo don ya karfafa musu gwiwa su kuma masu adawa da shi sai suka harbe wannan sarkin don haka ran sai mungu faci ya kira artok sai da artok ya ce masa dan me zai bari a shigo ya ba shi gadin kasuwa sai ce kasuwa ne fa ta yana zan gane masu laifi kowa yana iya shigowa sai ce wallahi za ka gane ya ce in naka sata'arifu sata'arifuhu bi mujarrad ru'ya dole ka san koya a rayuwarka da a matsayinka na shugaba ka koyi yadda za ka iya ganewa kowa da halinsa da ka gan shi kawai a cikin idonsa ka san mutumin kirki ka san wanda yake ba mutum wanda yana kenan kirki ne don haka Allah madaukakin ke inna fi zalika la'atin lil mutawassimin akwai aya ga mutanen da suke da wato kenan at-tawassul wanda suke da alamar abu suka iya gane shi don haka wannan ɗayan biyu ne ana samun sa wato kenan a jibiliyan ko hibatan min Allah ana samun sa kuma takassubiyan akwai wanda Allah bada fitarki haka zai yi shi akwai kuma wanda kokari yake ya gano saboda yanayin bincike ka lura da security agents na gwamnati ai su suna samun wannan amma kuma iktisaban ne ko ya suke yi rubutu saboda ka duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya bashi wata amana ta shugabanci ko wani abu makamancin wannan dole ya zama yana da wani nasibi na wannan saboda wato kenan gudanar da wato kenan lamura to mu je malam وإنها لبسبيل مقيم Allah ce wa inna halalle ita ita wa kenan su alƙaryar annabi lut ba ita muke magana ba Allah ce ja'alna aliha safilaha ko mun sanya samanta ya koma ƙasa to inna halalle ita wannan garin labi sabilin mukim wallahi tana nan akan hanya wadda take miƙaƙƙiya daga nan inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake inda alqur'ani yake sauka in an kama hanyar da za a je wannan garin sadan to hanya ce dokar babu wani left ko right saboda ai su mutanen makka sun san da wannan abu daga garin su babu wata kwana in an kama hanya tiryan tiryan har wato kenan can za a je dan me suke musun alqur'ani kuma sun san da garin kuma sun san da tarihin abin da ya faru a garin inna fi zalika إن في ذلك لآية للمؤمنين inna fi zalika lalle a cikin wannan tarihi la'ayatan wallahi akwai aya lil mu'minina ga mu'minai don haka kenan almutawassimin din nan da ake magana kamar sifa ce ta mu'minai ya kamata kowane mu'mini ya zama yana da kaifin basira akan dukkan wato kenan lamura to mu je وإن كان أصحاب ليكة لظالمين Allah madaukaki sarki ce ko da yake mutanen aika sun kasance wato kenan su ma azzalumai ne yana ce aika wato kenan rukuki rukuki jejin da yake da rukuki ta yadda inda kake tafiya bishiyar wannan gefen da ta wannan gefen ta rufe sama sai dai a ta tafiya a cikin karkashin bishiya haka ake tafiya haka ake tafiya shine ake kiranta aika ko yawa shine ake kiranta aika balarabe ya cewa ala inna ma duniya ne darata aikatan ko idza mina ne idza darra min ha janibu jaffa janibu duniya da kake gani ne darata aikatan korran aika ne in nan ya kore nan sai abin sarar lokacin da kake tafiya a karkashin bishiyoyi akwai ba mamaki za ka iya ka samu wani space din da tsakanin bishiya da bishiya akwai nisa sai zama za ka ga rana ta sama idan darra min ha janibun jaffa janibun yau sarar ka duniya haka ba larabe ka yau in kaga ta yi maka kyau gobe za ta iya maka abin da ba shi kenan ba shi ne mana saboda abin nufi shine Allah madaukakin sarki ya rayar da waɗansu mutane da ake kira su mutanen aika wanda suka zauna a karkashin wannan rukukin a nan suke raye da su da dabbobinsu da rijiyoyinsu da komai da komai wayannan mutane su ne mutanen da Allah ya aikawa annabi shu'aibu su ne Allah madaukakin sarki ya aikawa annabi shu'aibu bayan an aika shi ga wayancan mutane da farko mutanen madiyana ko da farko Allah ba da kuke ce wa ila madiyana akahum shu'aiban bayan ya gama da su sun kibi Allah madaukakin sarki ya halaka su sai aka sake aiko shi kuma zuwa gurin mutanen aika su din ma yanzu kuma sune Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin su abin mamaki shi ne ce wa in kana zabul aikati la zalimina su ma mutanen aikan sun zama wato kenan azzalimai zalincin su shine ba su yarda suka karbi abin da annabi shu'aibu alaihi salatu wassalam ya zo da shi ba don haka annabi shu'aibu shine annabi daya wanda aka aike shi zuwa ga al'umma biyu sauran duka kowa da al'umma da yake aikansu kowa al'umma da yake aikansa har aka zo kan annabi sallallahu alaihi wasallam da aka aiko shi ga duk duniya kuma gaba daya to shi an aike shi ga mutanen ai madiyan sannan kuma ya zo mutanen aibina to don haka bayan su ma sun yi zalunci sun ƙi karɓar saƙon allah maɗaukakin sarki mai allah ya ce a kansu فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين allah ya ce famta kamna minhum sai muka ɗauki fansa a kansu intikami na allah maɗaukakin sarki ne mai allah maɗaukakin sarki sai ya halaka su nau'in halakawa da Allah madaukakin sarki ya musu shine ba suna cikin aika ba suna cikin rukuki ba a cikin inuwa kullun lumbuk a cikin kwanciyar hankali ba to Allah madaukakin sarki sai ya kawo masifan da ta kone bishiyoyin nasu sai zama babu inuwa kwata-kwata kake yayi mutumin da ya saba zama a cikin sanyi da nutsuwa ya zama kuma zafi ne da tashin hankali ya zo ya kake tsammani bai saba ba bai saba ba sai da aka yi kwana bakwai ba su babu inuwa ko kwaya daya haka suke a tsugugin rana kwana bakwai sannan sai allah maɗaukakin sarki ya aiko kuma wuta daga sama ta zo ta dinga kone su da su da kiraren da suka bushe din a gurin to wannan shine intikami da allah maɗaukakin sarki ya musu allah ci fahimta kamar namin sai muka ɗauki fansa a kansu wa innahuma lalle su biyun dawa dawa kenan da mutanen a'a mutanen sodom ƙaryar annabi lutu da kuma aika wayannan gurare guda biyu labi imamin mubin lalle su wato sun kasance wato kenan abin koyi ne ga marar hankali bayyananne yawwa ya ce imam shine wanda ake koyi da shi wato kenan a ra'ayi ko a ibada ko a wani harka ta shugabanci duk wanda ya shiga gaba ake koyi da shi ake daukan umarninsa yanzu kaga mu a sallah muke cewa liman ai saboda muna koyi da shi ne in ya ruku mu wahimi in ya dago mu dago in ya sujada sai mu sujada shi yasa muke ce masa imam to haka ma a ra'ayi in aka samu wanda duk abin da ya fada mutane za su karkata a kansa ya zama imam duk abin da ya fada mutane za su karkata a kansa ya zama imam a koma menene ko shugabanci ne yauwa to saboda haka idan mutum ba shi da hankali to da mutanen sodom da mutanen aika abin koyi ne a gare shi yanzu mai ake nufi a nan mai hankali fa sai dauki shi ma sai zama abin koyi a gare shi ta hanyar ya dauki wa'azi ya dauki izina ya zama wato kenan ba zai bi hanyar da suka bi ba wato kenan dan gudun halaka to mu je ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين الله بارك كذا كيتي ولقد حقيقة كذب على الحجر أصحاب الحجر المرسلين mutanen hijir su ma sun karyata manzannin Allah madaukakin sarki su ai mutanen hijir su ne mutanen annabi salihu alaihi salatu wassalam hijir din sunan garin nasu ne amma samud kuma sunan kabilarsu ne kaga wani gudun da aka ji Allah ce wa ila samuda akahum salihan to kabilar samud kenan in an ce hijir kuma daga wato kenan dutsi ne ko za a ce hijir dutsi hajar al-aswad ba da garin ya samu suna ba saboda sun fafe wata hitunar jibala buyutan sun samu duwatsu manya-manya sun fafe sun fafe sun fafe sun yi gidaje har Allah ya ce musu a tabbinu na bikulli ri'in ayatan ta abathun wata take zunar masani ala'allakun takludun to su wayannan su wayannan mutanen su ne su ne kuma sahabin hijiri din Allah maraukaki zake ce sun karyata manzannin Allah gaba ɗaya su kaf amma fa annabi ɗaya suka karyata shine wa annabi salihu alaihi salatu wassalam shi suka karyata a musulunce kuma karyata manzo guda daya daidai yake da karyata dukkan manzanni da aka yi sahaba annabi sallallahu alaihi da yake sune akan gaba gaba wajen imani suke cewa suke cewa mun yi imani da manzanninka gaba daya ko la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma bambanta tsakanin kowane daga cikin manzanninka duka Allah ya kuma ce minhum man kasasna alayka wa minhum man lam nakasus alayka cikin manzannin ma akwai wanda muka baka labarinsu akwai kuma wanda ba mu baka labarinsu ba don haka su sabai suke cewa da wanda aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam labarin su da wanda ma ba a ba su ba duk sun yarda da su kuma wannan yana daga cikin aqidar imani mu musulmi imani da manzannin Allah ko saboda karyata daya karyata wato kenan duka ne shi yasa aka ce mutanen kiristoci sun kafirta duk da sun yarda da annabi isa amma tunda ba su yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kafirci ya hauka su yahudawa sun kafirta duk da sun yarda da annabi musa da attaura amma ba su yarda da annabi isa ba ba su yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam da haka hukuncin wato kenan kafirci ya hauka su saboda haka kenan ashe a cikin zunubai akwai zunubin da yake dagula lamari gaba daya mutum mai hankali shine zai zanna ya yi nazari ya ga wani irin zunubi ne wanda yake dagun lamarin gaba ɗaya ɓata maka yanzu kamar misali shirka duk aikin da kai na alkhairi aka ce in ka mutu da shirka ta dagun lamarin gaba ɗaya haka daga cikin kaba'irai akwai wanda suke dagun lamarin gaba ɗaya yanzu kaga wayannan su ma saboda kin annabi da an dauke su akan cewa sun sun ki dukkan wato kenan annabawan Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ce ka zaba ashabul hijri al-mursalin ko duka wato kenan sun karyata manzannin Allah maɗaukakin sarki muna da lokaci ne? wadda akwai matsaloli ne da yawa da ya kamata ce mun karanta su a cikin watakinan wannan da? wayannan mutanen hijir din annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya sauka a gurinsu wannan su mutanen hijir din su mutanen samudawa kenan ko kasan ita hijir din tsakanin wato kenan tabuka da wato kenan da da makka suke ba su da nisa tsakaninsu da makka mai yawa lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kamar da imam al-bukhari ya nuna ya sauka a wannan gurin a lokacin da aka je yakin tabuka sai ya umarni ya ce Allah ya shirabu min bi'iriha wala yasku minha kar su kuskura su sha ruwan garin kada kuma su shayar da dabbobinsu wato kenan wannan garin sai suka ce masa a to ai kada a ji na wasu kaina mun riga mun ba da dabbobin mu ruwan sun sha mun ɗebo ruwan mun kwaba gari wanda za mu dama abincinmu da shi amma famarahun rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yi huriku alma sai ce to duk ruwan da suka ɗebo yanzu ko duk su kwarar da shi duk su kwarar da shi wadar huzalika alajin sannan garin ma da aka kwaba da farko ya ce wato kenan su zuba a wata riwaya yake cewa wato kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya sauka a wannan gurin da ake kiransa hijir wanda ke shine garin samudawa fastaqa min abariha wa ajanu bihi alajin suka ɗebe ruwan rijiyoyin suka za su yi amfani da shi suka kwaba kullu wanda za su yi amfani da shi ko wajen abinci ko kunu ko wani abin wani abu makamancin wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai umurce su an yi huriqu masakau duk abinda suka ɗebo na shayar da dabbobi ko shayar da kansu su zubar da shi amma wa ya aliful ibla al'ajina garin da suka kwaba da sai ce to a karku zubar karku zubar karku zubar ku je ku ba raƙuman ku su ci ku je su ba raƙuman su su ci saboda zubar wanda ya zama wato kenan kaman asara kenan ko amma ruwan sai ce kar su yi amfani shi idan suna buƙatar ruwa amarahum an yastaqu min bi'ir lati taridu hannaka sai ce to in ruwa kuke bukata akwai rijiyar da taguwar annabi salihu ta je take sha din nan to ku je wannan gurin ku sha mun bayyanci wannan yawwa amma nan wake kaman yana so ya dada sa musu kyamar masu taurin kai ma Allah madaukakin sarki komai nasu ma baka bukatarsa wannan yana daga cikin abin da suke akida ta musulmi a ko ina zaga musulmi yana dan kyamar ko yana ma kyamar wanda ba musulmi don wansa ba in ba ta zama tilas ba abinci su ma suka ana kyama me din su da kyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabban sa wani abu makamacin wannan a nan gurin har yanzu an yi riwaya sayyidina umar yake cewa مرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجر فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مساكين الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين kada ku da suka zo ce duk kar ku shiga gidajen waɗannan mutanen nan gidajen suna na har yanzu da muke ma magana kun ga wuce a nan na gidan samoda nan na hijiri ka zaba sahabul hijiri musulmi wannan yana waila madina kawun su a salihan ko yawa sai ya ce to kar ku shiga sai dai inda kuka da hawaye saboda gure ne na mutane da suka yi wa Allah madaukakin sarki karan tsaye Allah ya halaka su kuma ku shiga kuna murna kuna zabe da menene awa wanda ya san ba zai iya kuka ba kar ya shiga gidajen su ya koma ta gefe kewaye tafi abin sa illa an takunu bakina hazaran saboda wato gina tsawatarwa a gare su an yi sibu kuma musulma asaban kada su je su cikin su suna murna Allah madaukakin sarki ya sa irin musibar da ta samu wayancan din wato kenan su ma ta zo ta same su kenan kaga a cikin wannan aya allati bayyana shari'u hukumaha wa awdaha amraha saman masail a cikin wannan aya daya akwai matsaloli guda takwas wanda ya kamata mu la'akari da su istinbad istinbad al ulama malamai sun yi istinbadin su waktalafa fi ba'dil fuqaha wasu a cikin wasu daga ciki an yi istinbadin matsaloli wajen guda takwas wasu daga cikin wannan matsaloli malamai duka sun yi ittifaqi wasu kuma a istinbadin an samu wato kenan bambancin fahimta tsakanin fahimtar malaman matsala ta farko akwai karahiyatu dukul tilkal mawadi'a wa alaiha hamala badul ulama'i da kulul makabir kufari kenan yanzu an karhanta shiga wa'annan gidajen inda mutanen nan suka mutu akan wannan sai malamai suka ce to in haka ne kenan bai halatta musulmi ya shiga makabartar kafirai ba tunda nan suka mutane ne makabartar su ko to yanzu ya halatta mu je mu shiga makabartar kafirai sai malamai suka ce a'a وإن دخل الإنسان شيئا من تلك المواضع والمقابر فعلى الصفة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم من الاكتبار والخوف والإسراء to kenan in har zaka shiga to sai ka shiga kan wancan sifa ka shiga na farko kana gaggawa ka fice na biyu ranka a bace an ga hankalinka tashe idan ka yana hawaye saboda guri ne na waɗanda inda kafirai ne mutanen da suka yi tawaye ma Allah madaukakin sarki don haka an hana shiga makabartar kafirai har ta sai in ya zama tilas in ya zama tilas ko mutum ya shiga ransa bace hankalin sa tashe saboda yana tsakiyar waɗanda suka saba wa Allah madaukakin sarki kar matsala ta zo ta same shi wato kenan a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tadkhulu ardal babil fa innaha mal'una auna hadisi kar ku shiga kasan babilon domin kasa ce wanda take la'ananniya saboda a kanta aka yi sabon Allah madaukakin sarki wanda yake mai muna kun gane wannan saboda haka wannan yana daga cikin wato kenan a matsalolin da suke ciki na biyu imamu na malik imamu darul hijira yake cewa inna ma la yajuzu istimaluhu min at-ta'ami wash-sharabi yajuzu an tu'lafa al-ibl wal-bahai akwai abinci kala-kala wanda bai halatta mu wuce ba amma za mu iya ba da gobe musu ci za mu iya isin baɗin sa nan ko yau kaga ya ce musu wannan gari da kuka kwaba da ruwan da kuka ɗebo a rijiyar arna to da fara ce ku zubar da kwace akar ku zubar ku je ku ba dabbobi su ci kenan akwai abubuwan da mu ba za mu iya ci ba bai halatta mu ci ba amma za mu iya barin wato kenan dabbobin za su iya cin akan wannan iz la taklifa alaiha saboda ai su dabbobi babu taklifi a kansu ko ba ce su sallah ko azumi ba ba ce kansu shagiya ko kansu yi kaza ba su ba a sa musu wannan taklifin ba wa kazalika bil asli an bil asli an najis ko haka ma idan zuma mai najasa ce ba za mu iya cinta ba to za mu iya bayar da ita a kudan zuma ya sha danye wata zuma mai kyau wannan ba matsala akan wannan mun bai ji wannan abinda ba za mu iya ci ba cikin abin da muke ci za mu iya ba wa kenan dabbobi su ci don su yi amfani kuma mu ci naman su kamar yadda za mu iya ba da in zuma abin ta shiga cikinta najasa ta shiga ciki sai mu dauka mu mai da ita cikin kwangi sai zuma ta yi amfani da zuman ta sha kayanta ta sake mana wata kinan sabon zuma wannan ya halatta na uku suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni bi alafin ma ujina bi hadha bi hadha al-ma'i al-ibl annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada izini a ɗabi wannan garin da aka kwaba da ruwan arna a ba dabbobi ko walam ya amur bi darihi bai ce a jefar ba kama amar fi luhumil humuri al-unsiya yawmal kabar kamar yadda da aka je yakin kaibar an dafa jaki tukunya tana zabar baka sai ce a zubar amma wannan sai ce a ba dabbobi su ci haka ne to wannan yana nuni cewa naman jaki kenan haramcinsa ya fi tsanani wato kenan ya fi kaushi akan wato kenan najasa mun gane wannan haramcin najasa tsananinsa bai kai haramcin wato kenan naman jaki wai kama abin da ake so a fitar kenan wallahu ala tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni bi kasabil hajjami an yi ulafa annadihi warrakiki idan mutum ya yi jarfa a daidai lokacin da aka haranta jarfan aka ba shi wani abu aka ce za a iya sayan abinci a ba wato kenan dabbobi za su ci ko shi an hana masa ci amma kuma za a iya amfani da shi a sayan abinci a dabbobi za su iya ci kenan kaga kenan haramcin bai yi tsanani kamar yadda wato kenan a can gurin yake ba kuma bai ji wannan walau kana haraman lam ya'muru an yutiha riqiqahu da haramun ne da ba mutlakan da ba za a ce a babu wa'annan wato kenan dabbobi ba sannan matsala ta hudu fi amrihi sallallahu alaihi wasallama bi alfil ibli al'ajini dalilun ala jawazi hamlin rajulin najasati ila kilabihi li yakuluha annabi sallallahu alaihi ya ce wannan garin ku dauka ku kai dabbobi su ci amma ku haramun ne ku ci ko kenan ya halatta mutum zai iya daukan wato kenan najasa ko mushe ya kai wa karnukansa su ci mun bai ji wannan mutum da yake da kare ya ga mushe a wani guri zai ya dauka ya kawo musu a shi haram ne ya ci ko amma kare fa yana da takalifi sai ya dauko ya kawo masa malamai suka ce akan wannan babu matsala akan wannan amma duk da haka a nan akwai kilafa wasu malamai suka ce a kai bai haka ya kamata ba ba haka ya kamata ba amma dai kamar dai abin a fili yake haka ne yawa kilafan liman mana zalika min asabina wa qala tutlaqul kilabu alaiha wala yuhammiluha ilayhi ko suka ce a barka ran in yaje ya gani so shikenan ya ce in bai gani ba ba za a dauko a kawo masa ba wasu suka ce a tunda za a yi daukan wancan a kai mai zai hana wato kenan a yi wannan na biyar akwai umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya an yasko min bi irin naka za annabi sallallahu alaihi ya ce za a iya shayarwa daga wato kenan rijiyar wannan taguwar su je su sha a wannan amma kar su sha a wancan wannan yana cikin ayin inda aka samu sabani kenan tsakanin malamai yace akwai cikin sa akwai dalilin tabarruki bi asaril anbiya'i was salihin akwai dalili wanda yake nuna cewa idan annabawa sun zauna a guri ko sun bar wani abu ko mutum zai iya zuwa gurin wato kenan ya nemi tabarruki wannan yana da cikin matsalan da wato kenan aka samu kilafa da mun kace a cikin matsala akwai guda biyu ko ai akwai wanda guda biyu ne wasu sun yi itifaki wasu kuma sun abin kace tunda wannan taguwar taguwa ce Allah ce mata naqatul lahi sai yace ku je ku sha babu matsala za a iya zuwa wato kenan gurin kai ma ka je kai illa iyaka ga wayanda suka ba da cewa za a iya tabarrukin wato kenan ana hana wato kenan abin da ake kira guluwi kaga ana zuwa asibiti hajar al-aswad amma annabi sayyidina umar da ya fahimci cewa za a yi guluyi maza maza je kawo wata kaida yake cewa na san kai dutsi ne ba za ka amfana ba za ka cutar ba dan na ga annabi sallallahu alaihi ya sumbace ka ba da ba zan sumbace ka ba amma babu laifi ka je ka gurin ka shafe shi kai komai da komai amma itikadin cewa Allah madaukakin sarki shine mai komai in ga ai sayyidina umar ya sumbace shi ko amma itikadin sa shine cewa shi wannan din bayi da tasiri Allah madaukakin sarki shine wato kenan ah, yake da tasiri na shida mana al'ulama as-salata bi hadha al-mawdi malamai suka ce ba za a yi sallah a irin wannan guraren ba la yajuzu salata fiha li'annaha daru sukudin bai halatta mutum ya shiga wannan gidajen na arnan nan ya yi sallah ba saboda gida ne na fushin allah maɗaukakin sarki kuma gida ne bukatu gazabin na fushin allah maɗaukakin sarki don haka bai kamata wato kenan su mutum ya shiga gurin ya sallah ba kenan yanzu duk guri wanda yake na sabon allah ne mutum musulmi zai iya zuwa ya ce zai kama kama ibada a gurin Allahumma sai dai in wato kenan ya zama da laruri ibn al-arabi yake cewa fasarat hadhihi al-buqa musannatun eh mustasnatun kai min qawlihi sallallahu alaihi wa sallam ji'ilat li al-ardu masjidan wa tahura wannan guri ya zama kenan an toge shi cikin annabi sallallahu alaihi wasallam magana da yake cewa cikin magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk kasar duniya na an sanya min ita ta zama wato kenan masallaci kuma guri mai tsarki kenan akwai istisna'i istisna'i shine gurin da kafirai suka kafa dandazar su na saman Allah madaukakin sarki musulmi ba zai je gurin wato kidan ya sai sallah ba da wala ya juzu at-tayammum bai halatta ayi tayammama da kasar gurin ba ma walal wudu'u min ma'iha ruwan nasu ma ka diba kai alwala da shi ba za a yi ba a yi amfani da shi din ba saboda kafircin yayi yawa wala salatu fiha haka ma wato kenan sallah a cikin wannan gurin alhali al-imam tirmidhi ya rawaito hadisi daga Abdullah dan Umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ha an yusalli fi bi'in mawadin fi sab'i mawadin sorry annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ne a sallah a wurare guda bakwai shi ne ya ce an sanya min ƙasa gaba ɗayanta ta zama tsarki ko kuma ta zama masallaci amma duk da haka annabi sallallahu ya ce an hana sallah a wurare guda bakwai na farko ya ce fil mazbala mazbala ina ne mazbala juji ko to ba za a yi sallah kan juji ba ya halatta a yi sallah kan juji bai halatta ba wal majzara ina ne gudun majzara eh eh majizara wurin da ake tara shara kafin ta je juji ita ce mazara wal makbara da makabarta an hana sallah wato kenan a makabarta wa qariyat tariq da bakin hanya inda za a zo ana taucewa ana taucewa kai kuma ka zo kai sallah wato kenan a gurin mutane suna zuwa suna taucewa nan ma yana daga ci wa fil hammami wa fil hammami sana'a basurun an hana mutum ya je ya sallah wa tukinan a cikin basurun kamar yadda aka na ce zo tare bakin hanya inda mutane suke wucewa ya zo yi wa fi ma'atin al-ibli sannan madurkusar rakuma saboda matan rakuma suna yin haila kamar yadda matan mutane suke yin haila don haka mutum ba zai je yi ba wa fauka baitin lahi da kuma kan ɗakin Allah da bakin sarki in za mu sallah muna fuskantar alƙibla to kai sai ka je kawo kan alƙibla to akan me za ka yi sallah ina za ka fuskanta to duka wa'annan misali cikin gurare guda bakwai wanda wato gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sallah da haka kai istisna'i kenan ko wato wancan shi ma zai shiga ciki wurin kafirai inda suke dandazan kafircinsu mutum musulmi ba zai ce zai yi abin ba ko na umar lokacin da ya masu da ya je baitul miqdas lokacin yana hannun kiristoci musulmi sun kwace shi da ya je inda suke yin ibadar su suka ce masa to za mu kawo maka ruwa da buta kai sallar ka sai ce to shikenan da yayi sai irin da sallar sai ya ce nayi amma na hana musulmi wani zo sace zai bayana eh ya yi saboda karrama mutuncin da suka masa su kiristocin wurin shi ke rigo to kar ya zama sunna na hana bayana wani musulmi ya zo ya ce zai yi sallah a cikin coci sau da haka tun daga ranar ku kaga musulmi ba sa sallah a cikin coci masha Allah ana ce lokaci yanzu eh akwai maganganun da yawa amma dai za mu dakata a nan gurin abin da muka faɗa daidai Allah ba da kudin sarki na da yawa coci eh eh wannan kuma kwandishin ne zai waranta idan akwai sila mai kyau a tsakani za a iya ba su zo don su ga yadda muke tsarin rayuwarmu ko allah zai sa su yi sha'awa idan kuma akwai rikici mummuna a tsakanin wura ba su ba yauwa in akwai rikici mummuna a tsakanin wura ba su zo su amma babu matsala tsakaninmu mu ai jawo su muke ba koren su muke ba wallahu ala kanki malamai ko tambaya na eh eh eh eh to akwai shubuha mai yawa a ciki akwai